الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه آه، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da sake haduwa a wannan dare na litinin daren 20 ga watan biyar watan jimadal ula 1445 hijiriya ci gaba da karatunmu na matinu au nazmu nuniyatil qahtani rahmatullahi ta'ala alai har yanzu malam na mana bayani kan aqidar musulmi ahlus sunna dangane da littafin Allah alqur'ani mai girma zamu tashi baiti na 69 ko qala an-nazim rahimahullah qala an-nazim rahimahullah والوقف في القرآن خبث باطل القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيران كل مذبذب حيران قل غير مخلوق كلام إلهنا قل غير مخلوق كلام إلهنا واعجل ولا تك في الإجابة واني واعجل ولا تك في الإجابة واني أهل الشريعة أيقنوا بنزوله أهل الشريعة أيقنوا بنزوله والقائلون بخلقه شكلان والقائلون بخلقه شكلان وتجنب اللفظين إن كليهما إن باللفظين إن كليهما ومقال جهم عند عندنا سياني ونقال جهل عندنا سياني يا أيها السني خذ بوصيتي يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان واخصص بذلك جملة الإخوان وقبل وصية مشفق متودد وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقظاني واسمع بفهم حاضر يقظاني كن في أمورك كلها متوسطا في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان عدلا بلا نقص ولا رجحان واعلم بأن الله رب واحد واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن عن ثالث أو ثاني منزه عن ثالث أو ثاني الأول المبدي بغير بداية الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني والآخر المفني وليس بفاني وكلامه صفة له وجلاله وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان منه بلا أمد ولا حدثان يوم بشاكا فأشك سابا بابين نعم قال رحمه الله والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيران الوقف mutum ya yi cas ya yi wato ainihin cis ya ce shi dai bai ce alkur'ani maganar Allah ba ne kuma shi bai ce ƙur'ani halitta ba ne shi dai yana baina baina ahlus sunna sun ce alkur'ani maganar Allah ne tunda haka Allah ya ce yan bid'a da ke ba Allah ne a gabansu ba sun ce ƙur'ani halitta ne mu'tazila kenan shi kuma sai ya ce laisa hadha wala dhaka ce ba ruwa na ni ba na can kuma ba na can ni ina tsaka tsaki to munafiki ne munafiki ne an gane ko wa kafiya su akwai malaman da suka ce sharrun min al-mu'tazila su wannan sun mafi mu'tazilawa da suka ce al-qur'anu khalqullah su kaga sun yi tasrifi amma wannan munafikin da yace shi dai bai ce magana bane shi bai ce me bai ce halitta bane kenan shakka yake a cikin sifa washakku fi sifati shakkun fil mawsuf ashakku fi sifa shakkun fil mawsuf wanda yake shakka akan sifar Allah yana shakka akan Allah ma wanda yake ganin anya ma Allah yana ganin shi misali bai yadda da Allah ba ke ko ba haka ba da haka sai mafi yawancin waƙafiya yan shi'a ne yan shi'a ne ke da wannan wasu daga cikin yan shi'a ake kiransu alwaqifa wanda su kusan sun haɗu da imamiyya cikin imamai har guda bakwai tun daga kan sayyiduna Ali al-Hassan al-Hussein sai Ali ibn al-Hussein sai Muhammad ibn Ali sai Ja'far ibn Muhammad sai Musa ibn Ja'far al-Kadhi akan shi suka tsaya suka ce bai ma mutu ba kawai yana nan ya dan yi kusufi ne to da ka su yanzu ba su yarda da Aliyu Rida da ƴaƴan shi ba har zuwa kan Muhammad bin Hassan al-Askari wanda shine suke cewa mahadi na ƙarshen zamanin su. So su waɗannan suna da wannan aqida cewa su ba sa cewa komi dangane da kuma dukkan sifofin Allah suka ce baka da wata wasila da zaka iya gane cewa Allah yana ji ko yana gani ko Allah yana da ilimi ko yana da iko ballantana a ce yana magana daga su waɗannan a sharrinsu kusan ya mafi na mu'tazilawa da jahamiyawa ya fi na mu'tazilawa da jahamiyawa tunda kusan suna so su nuna babu Allah ne kuma suna so su nuna babu Allah ne so da wanda aka ce tunda sifofin Allah akwai rayuwa ko alhayyu laqayyum aka ce to ba a da tabbas ma yana raye ko yana mace aka ce ba a da tabbas yana sama ko yana ƙasa ya ce babu tabbas yana ji ko yana gani ce ba a da tabbas yana da iko ko ba shi da iko ina zancen ma wai kamar biyayya ka shiga aljanna aljannan ma iska akwai ta wutan ma ko anya akwai ta an gane daga cikin su sai aka samu shakkakiya shakkakiya su ko me ya faru sai su kawai sai shakka ta shiga amma mai gidansu ya tuba da dan shi ya mutu ɗaya gare shi yana bala'in san shi an je an birne shi an dawo yana tsawon makoki wani ɗalibin shi ya zai ce ka yaron nan bai mutu ba sai kai ban san shi zan takaici kawai bai mutu ya za ya mutu shakka yana shakka kan mutuwa yaro an ma akwai shi ma tunda komi shakka ake kan shi shi wai ɗanka ne ma sai kai wannan abun shegantaka ne na tuba na koma ga Allah da tuban ma Allah to cikin waƙafiya aka same su ko alwaqifa ina fata an gane to sai ce wal waqfu fil qur'ani yin waqafi a cikin alqur'ani waqfun tam ka ci burki ka sa double jack double standard ce kai ba ka can ba kana khubthun wannan abu ne mai muni batilun shirme wa khida'u kulli mudhabdhabin hayran yaudara ce ta duk wani mai munafanci mai tadabdubi ba shi can ba mayaudari wanda yake cikin rudani a lamarin shi hairan da ke cikin rudani a cikin lamarin shi wannan yaudara ce kawai tashi kaga a can yayi raddi akan wanda suka ce qur'ani ba maganar Allah bane su ne mu'tazilawa da kuma wanda suka ce maganar Allah ce da ya halicce ta wannan shi yasa yace su sun halatta ma bautar gunki ko tunda sun ce ya halicci sifar shi من قال فيه عبارة وحكاية من قال إن حروفه مخلوقة فقد استحل عبادة الأوثان من قال فيه عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم آن da wanda ya ce ƙura'ani a taƙaice dangane da lamarin alƙura'ani akwai aƙida guda hudu wanda su ne shahararru aƙida ta farko ta kitabu wa sunna bi tabi aƙida ta ahli sunna kenan ko shine alƙura'ani menene ايش maganar Allah ce kuma ghairu makhluq darura ta sa dole sai an karasa da ni ghairu makhluq alqur'ani maganar Allah ne ba halitta bane Allah ya faɗe shi malaika jibrilu ya ji shi daga Allah ya isar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma ahli sunna suka tabbatar da Allah yana magana a yanda a inda ya ga dama da wanda ya ga dama a san da ya ga dama ina fata an gane magana wadda take ta hakika amma ba tare da jingina ma Allah kamanceceniya da maganar wani ba ka hali jami'i sifatihi duka sifofin Allah ba ɗaya take ba ɗaya suke da sifofin wata halitta ba wannan ita ce aqida ta ahli sunna akan alquran sai aqida ta mu'tazila wanda su sun yi mubayana da ahlus sunna sun yi hannun riga da ahlus sunna su suka ce qur'ani menene suka ce halitta ne wanda sanadiyar haka suka yi ta azabtar da ahlus sunna kamar su al-imam ahmad rahimahullahu ta'ala sannan sai aqida ta uku ita ce aqida ash'ira da maturidiyya maturidiyya ash'ira ومن نهج نهجهم واقتفى أثرهم وتخبط يعني في أثرهم سكتي القرآن ضد سني ساباني أما دي أدنقلي سنتي القرآن وتمعناتي القائم لنفسه da wanda suka ce alkalamun nafsi ne yu'abbaru bil hikaya suka ce yu'abbaru bil ibara a sha'ira da maturidiyya suka tafi akan haka suka ce alqur'anin wata ma'ana ce ta me ta zancen Allah amma ba maganar Allah ba ce muke karantawa maganar Jibrilu ce muke karantawa sai dai asalinta daga Allah take ko dai wanda suka ce Allah ya faɗi maganar a dunkule wanda shine ra'ayi na hudu da ta karramiya a dunkule Allah ya maganar so ɗaya daga nan bai ƙara yin magana ba ko a sha'ira suka ce maganan ba za ka iya ba ta da lafazi da za a iya sauraranta Daka Jibrilu Allah ne ya kintsa mishi ita, ya gano sai ya zo yake ba da labari ta hanyar hikaya ko ibara. Wannan su ne a kiru guda hudu. Babu shakka ta farko ta Ali sunna ita ce aqidar da Allah ya yarda da ita da manzon shi. To, sai kuma wakafiya. Su ne suka zo suka ce duk ba su yarda da wa'incan ba. Ba su ce yana magana ba, ba su ce baya magana ba. To wannan wato wa khida'u kulli mudhabdhabin hira sai ce qul ghayru makhluqin wato ka zama ahli sunna kenan kace ghayru makhluqin kalamu ilahina ilahina ko babu mai malikina duka ilahina ne to kace maganar ubangijinmu abun bautanmu ba halitta bace ita wa ajal kai gaggawan cewa haka saboda kakka zama cikin waqafiya kakka zama alwaqifa wala ta kufil ijabati wani karka zama mai jinkiri ko mai rauni a gurin amsawa an tambaye ka menene alqur'ani kace maganar Allah ne kai tsaye kace ba halitta bane karka yi jinkiri to wani din nan akwai khata na wato khata as-sarfi a cikin lamarin domin asalin fi'ilin wato wani fa'il ne na wato wana yani wanyan da kuma wuniyan da kuma wana'an da kuma wanan ba zai zo wani ba ma'anar shi fatara wa da'ufa ka wani asalin shi waniyan ne waniyan ne za a iya cewa darura shi'iriya ta hukunta a nan gurin ya kira shi wani ina fata an gane darura shi'iriya ta kira shi ya sa ya faɗe shi wani duk da kasancewar wasu malamai suke ganin da a ce ya yi amfani da wata ibara don ita darura shi'iriya in dai akwai malja akwai mafaka akwai halin da ba za a guje mata shi ya fi ba a san waƙarka ta zama kana yawan kawo darura ta shi'iriya kenan nan akwai nakadi sarfi da kuma arudi a ciki an gane ko akwai nakadi na arud a ciki ba a so ya zama waƙarka ko da yaushe kana ɓata ka'ida saboda darura ta waƙa duk da amma musamaha amma kar abin yayi yawa an gane ko daga sai wani ya ce inda ya saka baitin shi wancan ajazul bait wa ajal wala taku fil ijabati wani inda cewa wa ajal biha jazman bi ghairi tawani kaga ba a karya wata ka'ida ko wani wazani ba daga cikin auzan as-sarfiyya ba a karya auzan al-arubiyya ba وعجل بها جزما بغير توان ذاك كأمس كفدا قرر سوى القرآن مغنر الله نبا هلتابا أهل الشريعة أيقنوا بنزوله آه مسلمي وند سكي بن شريعة وتما سبن شريعة سودا كفا أهل السنة كينا أيقنوا بنزوله سن با سنة دا يقين علم ذكي sun yi sakankance da yaƙini akan saukar alkur'ani cewa Allah ya saukar da shi wal qa'iluna bi khalqihi shaklan wanda suka ce alkur'ani halitta ne su sun kasu kashi biyu sun kasu kashi biyu da su mu'tazilawa da suka yi tasrifi suka ce alkur'ani halitta ne wanda ya fara furta wannan shine al-ja'd ibn dirham al-ja'd ibn dirham da ya halaka 124 al-ja'ad ibn dirham ai shi layya aka yi da shi da da sallar layya khalid ibn abdullah al-qasri yana gwamna a kufa shi ja'ad duk garin da yaje ya fara yada wa'annan afkar korar shi ake sai ya gudo kufa ya dinga tara mutane shiga cikin kasuwa yana wato zance na mu'tazilanci cewa wato Allah bai yi magana da annabi Musa ba ka karyata Allah ne Allah ce wa kallama Allah Musa da kalima ce Allah bai rike annabi Ibrahim a matsayin khalili ba Aisha Allah ya ce wa takhadha Allah Ibrahim khalila da kuma kadariyanci da ko jabariyanci cikin lamarin shi kicin Allah ya azabtar da barawo saboda yayi sata ya zalunce shi saboda shi ya kaddara mishi yayi sata shi ya kaddara mishi yayi labari ya zo ga gwamna yasa aka kamo shi bincika ya tabbatar abin nan da yake faɗa haka ne ya kirafi da kanshi cewa haka nan ce to a ɗaure shi sai da sallah aka idar da sallah liman yayi hudu ba ya ƙare ya ce ayyuhan nas man kana minkum muddahiyan falyaddahi bima sha'a taqabbala Allahu minna wa minkum ce fa inni muddahin bil ja'di ko mudahhin bil ja'di bil dirham sai kowa wanda ke da ragon layya ko tunkiyar layya zai tunkiyar layyarsa ko da akuya Allah ya karba ni dai yau Allah ya hutashe ni Allah ya huwace min abin layya sai zan yi layya da alja'ad ibn dirham fa innahu za'ama anna Allah lam yukallim Musa taklima wa lam yattakhidh Ibrahima khalila aka sa aka ta karkare mai shi ya yanka shi wannan layya ibn al-qayyim cikin nuniya ya ce shakarar bahiyyata kullu sahibi sunnatin lillahi darruka ya akhal qurbani su duk ahalus sunna ya ji daɗin layyan nan wanda ka gabe ji daɗin ta ba fihi ma fi munafiki ne shi ma ya hattara kenan kar ai layyar da shi Allah ka samu dace da ka ja'ad ya jiyo wannan aqida daga wato ainihin tun da shi asali kafiri ne mahaifin shi kafiri ne ya tuba to suna da alaka da maguzanci da irin na abin ga mai suke da suna mutanen faris da sauransu a haka a haka dai ya ta yada wa'annan akidu na yunaniya wanda asalinsu akidu ne da aka samo daga mutakallimun falasifatal ula su aristo su ainihin wato da ma a zamanin da su akhbal da sauransu shikenan jaham ibn safwan shi ma ya zo ya nasa akan abin da alja'ad bin dirham yake akan shi hakan nan su bishrun al-marisi shi ma yazo ya dasa akan haka a haka aqida sai ta ta yawo sai ta yawo har ibnu abi du'aib du'aib wanda yake shine ya harraza ma'mun khalifa ma'mun akan wannan aqida har yasa ya dinga azabtar da su al-imam ahmad akan aqida ta khalqul qur'an wanda su al'imamu shafi'i tuni sun yi inkari har sun kafarta wanda yake da wannan aqida su wato Uthman ibn Sa'id ad-Darimi su ainihin Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil su ainihin wato manyan malamai da dama sun yi raddi karara sun yi rubuce rubuce ad-Darimi har littafi yayi kuma ya kafurtar da al-Bishr al-Marisi yake da wannan aqida ko Bishr al-Marisi وذاك سيتي وعجل وأهل الشريعة أيقنوا بنزول والقائل بخلقه شكلان شكل نفرق سوني وأنتم معتزلا شكل نبي سوني أشاعرة دما تريدية duk da kasancewar su ba baro-baro suka fito suka ce ƙur'ani halitta ba ne sai dai me abinda zancensu suka gama karabkiya da duk wani kewaye-kewayensu dai abinda zancen su yake bayuwa gare shi shine qur'anin halitta ne tunda karshe dai sun ce zancen malaika jibrilu tunda zancen malaika jibrilu halitta ne domin malaika jibril shi halitta ne sifar shi ko ita ma halitta ce daka ayyukan bayi halittattu ne tunda su ma halitta ne kamar yanda Imam al-Bukhari ya rubuta ne littafi khalqu af'alil ibad khalqu af'alil ibad karkashin faɗin Allah ta'ala wallahu khalaqakum wama ta'malun lati Allah shi ya halice ku da ku da abin da kuke aikata ka malaika shi ma ne Allah ne ya halice shi ko ba haka ba yasa Allah ya kira su bayi bal ibadun mukramun hadisin muslim na sallam yace khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma qad wusifa lakum ai kenan tunda mala'ika magana a halitta ne magana shi ma halitta ce kenan su ma asha'ira sun tafi akan alqur'ani halittar Allah ce sai dai sun yi rara gefe sai ya ce wata jannabil lafzain ka kiyayi maganganun guda biyu lafuzan guda biyu da masu tasrihin da masu wato ainihin rara gefe din inna kilaihima lallai dukkan maganganun guda biyu wa makala jahmin da zancen jahamu inda na siyani duk ɗaya suke a gurin da maganar wato yana nufin maganar a sha'ira da magana ta alwakifiya ko ainihin wato alwakafa duk ɗaya ne da maganar jaham da kai tsaye ya ce ƙura'anin halitta ga su da suka yi ta kwana-kwana da wannan da ya tsaya cak bal an ruwato daga al'imamu ahmad ma ya ce wanda ya ce alƙura'ani ko wanda ya ce lafazina da alkur'ani maganar halitta ne alkur'ani maganar Allah ne amma ni da nake karantawa to halitta ce sai ya ce wannan ya mafi bajahami sharri tafi baje dan ƙarya ce yake so ya lullube da gaskiya ƙarya ce yake so shi yasa ai mai munafiki ya fi haɗari akan kafiri normal kafiri na fata an gano to haka wannan muzabzibi alwaqifa da sauransu an fahimta ko jaham shine jaham ibnu safwan wanda shine ra'su al-firqati al-jahmiyya wanda sune mafiya shahara gurin ta'abili sun tabbatar da sunaye amma sun zare musu sifofi ce sun yadda Allah Allahu ne as-sami'u ne al-basiru ne al-alimu ne awari as-sami'u bai da ma'ana al-basiru bai da ma'ana al-alimu bai da ma'ana wannan ya haukace shi yasa ka balaraban kauye ya kafirta jiham jiham ya tara mutane yana ainihin wato yi musu wannan bayani shi ya rasu 128 ya tara ɗaliban shi yana Allah sami'un ne bila sami'in basirun ne bila basirin qadirun ne bila qudratin ha mutumin kauye shi ba karatu gare ba amma da yana kan fitrar shi sai ya ji shi ya ce wannan wani kalan shirme wannan karatu yake zai zauna dan saurare shi yace a bashi takarda yana da dan jawabi sun dauka amsa zai ashe waƙe ne ya zubo baituka ya mika jami yace a mika ma wani ya karanta Allah ya tashi tona mai asiri da shine sai ya boye ya rufe kawai ba muqaddima ba bismillah da yake a fusace yake balaraban kawai kawai ala inna jahaman kafirun bana kufuru wa man qala yawman قول جهم فقد كفر لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر عليما بلا علم وفيا بلا وفا أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر عليم بلا علم وفي بلا وفا فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر أمدح تراه أم هجاء وصبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر فإنك شيطان بعثت لأمة تسيرها عما قليل إلى سكر wannan waƙe al'imam al'alusi ya kawo shi cikin littafin shi jala'ul ainihi fi muhakamatul ahmadai littafi ne rubuta kan raba gaddama tsakanin ahmad ibn hajar alhaitami ba al'askalani ba alhaitami da yamma ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyya sharri alhaitami ya ce ibn taymiya yana cikin mushabbiha ko kuma yana da tajsimi kan da suke cewa wai ai ya sako daga mimbari ya ce to Allah na sakowa zuwa saman duniya kamar yadda na sako daga kan mimbari to shine alusi ya littafi sukutum da guda yana ƙaryata abinda alhaitami ya faɗi to a ciki sai ya kawo wannan zancen jaham balaraban ƙauye ya ce to jaham da ya kafurta mun gano ka ba na kufuru ce duk wanda ya faɗi irin zancen jaham ya zama arni ya ce kai jama'a jaham ya haukace ya zo yana cewa Allah sami'un ne ba mai ji ba mai ji ne ba mai ji ba mai gani ba mai gani ba mai ilimi ba mai ilimi sai ce wai dakata da za a zo a ce tsohonka yana ji baya ji yana gani baya gani yana da ilimi amma zunzurutun jahili ne yana da ƙarfi amma kowa na iya buga shi da ƙasa wai da Allah yaban tsohonka ake yi ko zagin shi ake waga jinjina ce ko fallasa ce sai to mun da gano kai shedan ne da aka turo ka kai mutane jahannama duka ɗaliban suka tuba duka suka watse suka bar shi daga baya koma zai tattaro ya san kowane allazi da nashi amanu wani kuma na da kafaru ya je ƙara tattaro ɗalibai kuma da suka yi mai biyayya to shi shi ne ya ce da zancen wancan da zancen jahamu bin safuwan duk ɗaya ina fata an gane so don haka maganar alƙur'ani maganar allah ne kuma duk wanda ya faɗi saɓanin haka to lallai yana cikin haɗari zai iya kai shi zuwa ga kafirci don ƙaryata Allah ibn al-qayyim cikin nuniyar shi yace hadhi maqalatul lahum fanzur laha fanzur tara fi kutubihim ya man lahu aynani lakinna ahla al-haqq qalu inna ma jibril ballaghahu 'anir rahmani alqahu min ألقاه مسموعا له من ربه للصادق المصدوق بالبرهان har ta kai inda ya ce, Wallahu jalla jalaluhu mutakallimun bin naqli wal ma'aquli wal burhani qad ajma'at rusulul ilahi lam yunkir min atba'ihim rajulani fakalamuhu haqqan yaqumu bihi illa لم يكن متكلم وإلا لم يكن متكلما بقرآن والله موصوف بذلك بذاك حقيقة هذا الحديث ومحكم القرآن haka Allah ya yi magana da alkur'ani yana magana inda ya gada to sai dan yi wasiya ya ayyuhas sunniyu ya kai ahlus sunna khudh bi wasiyati kai riko da wasiyata da yace mi qul ghayra makhluqin kalamu ilahina wa'jal wa la taku fil ijabati wa ya aje wannan a matsayin wasiya ga ahlus sunna kenan yana mana wasiya jama'a mun rike mun rike wasiyar kahbani واخصص بذلك جملة الإخوان كيبانce tarin ƴan uwa ahlus sunna kai ma da wannan wasiyar kenan haƙƙi ne kai ma ka sanar koya ma iyalanka yanzu a banza a cikin fina-finai ana koyar da aƙida gurbatacciya cikin fina-finai a cikin radio da suke sawa a ƙasa ana koyar da gurbatacciyar aƙida a cikin ƙawayenta ko cikin abokanan shi ki dan naka ko ita iyalin taka ko ita yar taka ko ita kanwar taka ta je a koya mata gurbatacciyar aqida so da shi dan adam baya zama ba aiki ko yayi fari ko yayi baki ko yayi na kware ko yayi na banza da zaran ka bar wanda kake yake karkashin ka ba aikin wani zai nema mai aikin to zaunar da su ka koya musu ga aqida ta ahlus sunna akan alqur'ani ga aqida ta ahlus sunna akan mizani ga aqida ta ahli sunna akan kabari ga aqida ta ahli sunna akan wuta da aljanna ga aqida ta ahli sunna akan kaza da kaza da kaza zamu yi ta jin su suna zuwa cikin wannan littafi an fahimci wannan ko sai ce to kai ma ka isa waqbal wasiyata mushfiqin mutawaddidin wasma' bi fahmin hadirin yaqdani ka karbi wasiya ta mai tausaya maka ni ka habani ina tausayinka ai malamai akwai tausayi mutawaddidin wanda yake kaunar ka yana son ka dan musulunci ya hada ko ba garin mu ɗaya ko ba yaran mu ɗaya ba ko ba kaza ko ba zamanin mu ɗaya ba musulunci ya kulla mu almu'minu lilmu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da مثل مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عدو تداعى له صاحب يعني الجسد بالحمى والسهر نبي جيكي mumini da mumini kamar gini sashi na karfafa sashi misalin musulmai tsakaninsu kamar jiki ne guda ɗaya in wata gaba ba ta da lafiya sauran jikin sai duka ido ya kasa bacci zazzabi ya rufe ko ina haƙorin kana ciwo ka ji kan yayi ƙato ko ina naka ka kasa cin abinci ka kasa bacci ka kasa kaza to haka mumini yake da ka sai ce mutawaddidi ga kuma wata wasiya kun fi umurika kulliha mutawassiba ka kasance mai bi wato tsaka-tsaki cikin dukkan al'amuranka ba a can ya ba mu labarin wakafiya mu'tazila ash'ariyya matur ka tsaya tsaki tsaka-tsaki wancan sun karyata Allah wannan sun ma Allah kwana-kwana eh da gwalangwalan cikin lamarin shi kai ka tsaya inda Allah ya tsaida ka kaga kayi me kayi wasatiyya kayi adalci tunda wasatiyya adalci ne mutawassiban eh yani mu'tadilan adlan gashi nan kai tsaka tsaki bila naqsin ba tare da tawaya ba wala rujhani ba tare da wuce iyaka ba kasance mai bi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu shahidan 'alaykum wa'alam bi anna Allah rabbun wahidun ƙara tabbatar da tauhidin ma gabaki ɗaya ka sani fa cewa Allah shine abun bauta shi kadai ar-rabbu asalin ma'anar shi al-khaliqu ar-raziqu al-mudabbir mai halitta mai azurta mai gudanar da al'amura kaga rububiyya amma rabbu yakan zo da ma'anar ilah yakan zo da ma'anar al-ilah al-ilahu aliha ya'lahu ilahatan uluhiyatan uluhatan kaga bauta ko abun bauta wanda ya cancanta a bauta mishi daka ar-rabbu yakan zo da ma'anar wanda ake bauta mawa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah arbab yani alihatan shi yasa adibun hatim at-ta'i yace annabi sallama lasna na'buduhum ya nuna arbaban ma'anar shi alihatan kenan an gane ko haka faɗin Allah subhanahu wa ta'ala am lahum shuraka shara'u lahum min dunillah ma lam ya'zan bihi Allah kaga shuraka shi mana yani ma'budin to dan haka ka sani cewa Allah ta'ala rabbun wahidun abun bauta ne guda ɗaya shi kadai yake mutanazzihun an thalithin aw thani Allah ya tsarkaka daga na uku ko na biyu da kamar yanda kiristoci suka ce Allah uku ne kamar yadda majusawa suka ce Allah biyu ne to ka tsarkake Allah daga Allah shi kadai yake al-ahadu samadul fard shi kadai yake kowa na nufin shi da bukata duk wanda ba shi ba bawan shi ne an fahimci wannan al-awwalul mubdi bi ghairi bidayatin awwaliya Allah shi ne na farko da ke fararwa duk wanda ka gani Allah ya fare shi ba na shi ya kirkire shi bi ghairi bidayatin shi kuma ba shi da farko ko kuma al'awwalul mubdi aikin shi na ibda na halitta bai da farko an gane ko tantani shi mai halitta ne kamar yadda mai tsahawiya ya ce laisa ba'da khalqil bariyati istafada min ismil bari ba wai sai bayan da Allah ya halicci halitta ne ya zama mai halitta ba a kafin ne halittan ma mai halitta ne tuntuni wannan shine akwai wata magana da ake jingina ma ibnu taymiya cewa subhanal alhawadithu la awwala laha alhawadithu la awwala laha suna nema su me su jingina ma ibnu taymiya aqida ta falasifa da suke cewa duniya ba ta da farko shi kuma abin da yake nufi da hawadith la awwala laha shine me sifar ta ubangiji na kirkirar halitta to ba ta da farko ba ta da farko saboda me ai mun ji sifofi suna bin me suna bin zati ko to shi zatin Allah bai da farko daga sifofin shi ba su da farko in dai sifa ce zatiya to ba ta da farko duk da za ta iya zama zatiya fi'liya zatiya fi'liya wadda take karkashin mashi'a kamar alkalamu din nan ko alkalam maganar Allah ba ta da farko in an jingina ta da me zatin Allah sannan yakan yi maganar ga wanda ya ga dama kaga wannan ta mashi'a ta zama fi'liya kenan to haka ita ma halittar Allah yakan yi halitta san da ya ga dama amma tuntuni shi mai halitta ne karka suranta wato galibi abin da ke cutar da mutane ba su san waye Allah ba sai su dinga takaice tunaninsu akan abin da suke gani na halittar dan adam da wata halitta shi Allah baka gan shi ba kuma baka san wato dukkanin sifofin shi da dukkanin kudurat da ikon shi ba an gane ko kamar yanda yace wala yuhituna bihi ilma ba wanda yake iya karaɗe sani game da lamarin ubangiji sai dai ka san abin da ka sani arafta shay'an wa ghabata anka ashiya yanzu dan adam zaka iya cewa mutumin da ya yi salulan nan kafin ya yi ta shi ba mai kiri ba mai yin salula bane kafin ya fara yin ta shi ba mai yin salula bane to shi dan adam to shi Allah kafin halitta farko da yayi to shi mai halitta ne e misali ko da wanda ya fara yin ta ya kirkiro ta a duniya kafin ya yi ta ba sunan shi mai hada salula ba an gane to shi ubangiji ba haka bane kar ka sake wala tadribu lillahi al-amsal kar ka sake ka hada Allah da wani in dai zaka dinga hada Allah da wani ba za ka taba fahimtar aqida ba har duniya ta nabi da an ambaci Allah kar ka sake ka tunano hawadith da abubuwan da suke suna bujuro ma ɗan adam ka ce da su zaka kamanta da Allah ka yi feluwa ka faɗi ka yi fashali Allah daban halitta daban daga sifofin Allah daban sifofin halitta daban akan ce Allah yana magana magana ta haƙiƙa Allah yana jiji na haƙiƙa Allah yana gani gani na haƙiƙa ba ana nufin amma gani irin na masu gannai ba ba ana nufin ji na masu ainihin kunnuwa ba ba an a'a ji irin nashi gani irin nashi iko irin nashi ilimi irin nashi sai ka zauna lafiya amma yana ji eh yana ji yana gani eh yana me dalili aya me dalili hadisi ya yake ji ya yake gani ya yake daidaituwa sama al'arshi wannan ban gan shi ba balle in sani kuma bai sanar da ni ba dan bai ga damar ya sanar da ni hakan ba hankali na ba zai iya dauka ba la tablughul awhamu ko la tudrikul awhamu kun hasifati abadan wala yahwihi qatru makan la tahsul al awham ko la tahsul al awhamu kun hasifatihi abadan wala yahwihi qatru makan tayyib al awwal al mubdi bi ghairi bidayah Allah shine mai na farko farkon da bata da farko wal awwalu fa laysa qablahu shay'in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al mubdi wanda shi ke mai shi ke fararwa shi ke kirkiran halitta bi ghairi bidayatin shi din ba shi da farko Allah wal akhirul mufni Allah shine na karshe mai kararwa zai karar da kowa shi yana nan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wa laysa bifan Allah shi ba mai karewa bane ba ba a taba sanda babu shi ba ba za a taba sanda babu shi wa kalamuhu sifatullah maganar Allah sifa ce tashi wa jalaluhu kuma maganan nan wato girman nan na Allah subhanahu ko girman nan na maganar Allah minhu daga Allah yake da ka sifa ce ta Allah akwai nuskar da ke dabdin shi da ta wa kalamuhu sifatun lahu wa jalalatun maganar Allah sifa ce ta Allah kuma ɗaukaka ce gare shi wanda muka gabatar cewa alkalam sifa ce ta kamala magana sifa ce ta kamala ko da dan adam wanda baya magana matsayin shi bai kai mai magana ba ko ai budurwa ko malan kamar haka ne ta tsaye wadda take magaba ɗaya take da wadda ne da wadda ba ta magana Allah ya ce hal yastawi alladhina aminu ne hal yastawi al'a'ma wal basir eh subhanallah ya ayatake ولا الظلمات ولا النور ولا النور ولا وما يستوي الأحياء ولا الأموات ba ita ma nake so an yawa ta cikin hudu ba ce ba subhanallah kaga ayata farko farkon hudu ko والسميع والبصير هل يستويان مثلا أفلا تذكرون أيوة مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع alace misalin bangarori biyu misalin wanda yake kan shiriya da misalin wanda yake kan bata sai ce kal a'ma wal basir kaga an yi hannun riga sai ya ce ne wal asammi was sami al asam kurma da kurma da mai ji za su zama daya ka ba su zama daya ba to zaka da mai magana da wanda baya magana bayan da za a yi su zama ɗaya to sai ka ce Allah baya magana ka gana ƙasa ce ka jingina ma Allah to da ka tabbatar Allah yana magana to ka tabbatar da sifa ta kamala tunda ya tabbatar makan shi yace wa jalalatu minhu wanda wannan girman daga Allah yake bila amadin wannan maganar ta Allah ba ta da amad al'amad shine al'ajal lokaci wala hidithani kuma ba ta da farko akan ce hidithanu shabab yani awwalahu ba ta da lokaci ma'ana na ƙarshe akan ce amadin abu ila amadin ba'id ko ila ajalin ba'id kenan sai ya zama mai nihaya yake nufi duk da amad yana iya ɗaukan ma'anar lokaci mutlakan in ya ɗauke ma'anar lokaci to yanzu nan sai an buƙaci an buƙaci tafsiri tunda me akwai magana ta me indai sifa ta maganar Allah in an jingina ta da sifatul fi'liya akwai lokacin da Allah yake yin magana da wani banda wani lokaci ko ba haka ba ya yi magana da annabi Musa a wani lokaci mai ƙayyadadde shi lokacin da ya munajati da shi da lokacin da zai aika shi zuwa ga fir'auna kaga lokaci ne haddadadde ya yi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin mi'rajin shi ya yi magana da annabi Adam lokacin da ya halicce shi ya tara mala'iku kaga akwai lokaci amma in yana nufin amad wato nihayatul ajal to wannan haka nan ne almagana ba ta da lokacin da za ta ƙare kamar yanda me wala hidithani ba ta da farko to wannan siyakin shi zai bayu zuwa ga ga ma'anar da yake nufi tunda ita ma'ana ce wadda ba ta da ihtimali kuma ita tafi idan abu zai iya ɗaukan ma'ana biyu ma'ana ta farko zalla alheri ne ma'ana ta biyu tana kunshe da alheri da sharri sai zan wanda ya faɗe ta mutumin da aka yi mai wato shaida ta alheri ne to sai a ɗaura ta akan ma'ana na zalla alheri an gane ko sai ka mutum adalci. Mutum ya yi magana, magana tana da harshen damu, amma ka tabbatar da cewa mutumin kirki ne sai ka yi mata fassara mai kyau, ka kau da kanka daga wacce mummunan fassara. To wannan ahli sunna ko ba haka ba. Daka sai ce bila amadin, to sai mu ce amad yana nufin nihaya. Maganar Allah ba ta da ƙarshe, musamman kuma ga siyaki tunda ya ƙara da wala hidithani, kenan ba ta da ƙarshe ba ta da farko ba farko ba ƙarshe. ba a san san da ya fara ta ba babu zancen yaushe zai daina magana subhanahu wa ta'ala an fahimta? ayo shi kenan mako? to mahaƙura kenan sai mu tashi rukunin da yau takwas ne ma muka samu ko tara ya kai goma? 68 da tara aka tashi ko aka tsaya saba'in da tara tara ne san tashi ne nan tsaya so Allah ya sa albarka kenan so sabon zanzancen imani da kaddara za mu shiga insha Allah ban fasara shi ko wasma bi fahmin hadirin yakaba kuma ka saurara da ainihin fahimta wadda take hadir wadda a yanzu kana halarce da fahimtar taka ka ce sai ka gama karatun zaka je kai tadabburi ka tuna a ana bayanin ka tsaya da kyau eh man alqa sam'a wa huwa shahid kenan kana saurare tare da fahimta ka shine hadir kana halarce da fahimtar ka aha yaqdani kana farke eh ba kana kwana Ismail baka kwana ko yawa shine yaqdani kana farke farka farka me ake cewa fadaka kala biyu akwai ta ido akwai ta zuciya wani ga idan kuru-kuru amma kwana yake to duka biyu ya zama idan kana farke zuciyarka tana farke sai ka ga sakon kai tsaye zuwa zuciya yake shiga Allah ya samu dace a goma ne zo to masha Allah na sanya albarka na'am eh da zancen jaham da zancen waɗancan alwakifa da ‘yan ash'ariya siya ne duk ɗaya siya.